الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو تنوى بركم دداوة أتكين واتو دورة مدبتي قباتر واتا علم الاستنباط wanda yake wato dirasa ce tasiriya tatbiqiya wanda kuma a darasinmu da muka kare mun tsaya ne karshen suratul hijr yanzu kuma za mu shiga cikin suratu an-nahl muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta aya ce ta takwas a cikin suratu annahal inda Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun waɗansu malamai suka yi istinbatin cewa cin naman doki bai halatta ba musamman wata mazhaba daga cikin wato wasu malamai daga cikin malaman hanafiya sun ka ce dan Allah ya ce alkhaila da wakai walbighala da alfadarai jam'i ne na alfadari ko albaghla walhamira da jakuna domin guda himar ake cewa jam'i kuma a ce alhamir ko alhumu litar kabuha don mi don ku hau wa zinatan kuma don ku yi kawa sai ‘yan ƙur'ani yuna sun kace to kai kajiya don a yi kawa Allah ya ci eh don kuma a hau Allah bai ci don a ci ba don haka wanda ya ci doki haramun to a nan kaga in baka san alƙur'ani da baka sai da zaka musu raddi shi alfadari akwai hadisi cikin sahihul bukhari na jabir ibn abdullah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin cin alfadari shi muke cewa jakin daji bai halatta su kuma jakuna su ma akwai nassoshi an gane ko hadisai cikin sahih muslim da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar khaybar an dafa naman jaki tukunya ta dahu yace a zubi to amma shi doki akwai hadithi ma cikin sahih muslim wanda yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rana khaybar wa azina fi luhumil khayr yayi umurni ya ba da dama ana iya cin naman doki wa rakhasa a wata riwaya don haka shi naman doki halatin amma ba ce dole sai ka ci ba akwai bambanci tsakanin abu halat ne da dole sai kai kun san turawa da suke yakar musulunci sai suka ce ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure Aisha tana da shekara shidda an kai ta tana da shekara tara to dan an ce halatna ai matan shi saura ba da shekara shidda ya aure su to me yasa in za a bada misali sai wannan dai ake bayarwa sannan dan an ce mace in yana halatta a aure ta da shekara shidda ko tara ba cewa an kai ba dole sai ka zaɓe shekara shidda ko tara wai tilasta ka kasancewa abu halatta daban kasancewa abu ya zan dole daban mun gane ko to kasancewa naman doki halatta ne ba shi ke nuna dole ko wani musulmi ya ci doki tunda ko abin da halat idan jikinka bai yi likitoci suka auna ka suka ce in ka ci abu kaza zai cuta ma jikinka to ko halatta ne kai bai da suka ci shi ba bai zan halatta gari ka ba me kuke bukata to amma dan qur'ani yuna sai yallabi musamman wannan mas'ala ta kawo rikici a shekarun baya a sakkwato inda su su shak dalle abu sokoci doki an kai to da matsala amma hadisai suna nan kuma cewa da Allah ce litar kabuha dan ku hau su jaki akwai da su shi da shi da alfadari da suka haramta su amma shi doki ba umurni ne a akwai ya halatta shi kuma kasancewar litarkabuha wa zina ba su ne illolin da aka kawo ba litarkabuha wa litatazayyanu biha ko ba shi bane su zaman to kawa gare ku to ai kai dan qur'ani yuna shi kai shi qur'ani baka gane shi ba don qur'ani babu inda Allah ya ce ana yin abu don saboda illa daya shi kan shi qur'anin da Allah ya saukar dalilan da suke nuna abin da ya sa Allah saukar da Qur'ani ba dalili guda ba ne. Ba litar ka buha mun ji ɗai ba, wazina ko, to sabkar Qur'ani dalilan suna da yawa, kuma Allah ne faɗe su amma a Alƙur'ananci. Allah ya ce, ya sabkar da Alƙur'ani don a yi hukunci da shi. Inna an zalna ilaikal kitaba bil haqqi sai ce mi, litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sannan Allah ce ya sabkar da Alƙur'ani don a karanta shi. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا yace ya saukar da Qur'ani kuma dan a fitar da mutane daga cikin duffai na jahilci da kafirci da shirka zuwa ga hasken imani da da'a kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid ko ba karan bane sannan kuma ce ya saukar da Qur'ani don a yi gargadi da shi kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin yace ya saukar da Qur'ani don a yi bushara don a yi gargadi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana sannan ce ya saukar da Qur'ani don a bayyana shi shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-musulmi yace don a bayyana lafazin shi kuma a bayyana ma'anar shi a karanta kuma a bayyana fassara wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kuma Allah ce don ayi tunani wala allahum yatafakkaruna kuma Allah ce ya saukar da alqur'ani don ayi tadabburin ayoyin sa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab kuma Allah ce ya saukar da qur'ani don a tabbatar da tauhidi don kuma a isar da saƙon Allah kuma don masu hankali su wa'azu haza balagun linnasi ko haza balagun linnasi wali yunzaru bihi don ayi gargadi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid don a tabbatar da tauhidi wali yadhakkara ulul albab don masu hankali su wa'azu to qur'anin ba da Allah ya saukar da shi kaji illoli daban-daban daban-daban daban-daban Allah ya ci wadi na saukar da shi kenan abu bai samun illa guda kasancewa ya ce li tarkabuha wa zina ba shi ke nuna dan waɗannan dai bane ana iya samun wata illa ta biyo baya kamar yadda qur'ani nan wurare daban-daban daban-daban qur'ani ya fudi don kaza don kaza don kaza don kaza don kaza don kaza kuma alqur'ani wacce za ka iya ta cikin shi Allah ya kyauta to in muka diba wannan aya kuma a shafi na 334 wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina ko shine wadansu malamai sun kace to wannan yake nuna doki bai da zakka kun ga shanu suna da zakka ko awaki da tumaki ko sun kace saboda Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira Allah ya ce da mi al khayl dawakai wal bighal da mi al fadarai wal hamir da mi jakuna jaki yana da zakka alfadari na zakka to doki ma bai da zakka sun kace saboda Allah ya hada su ka ina fata an gunce ni to ajarin da malamai sun kace mu je aya ta aya ta gaba abin da ta sha hudu shafi na 300 da 21 a cikin mi suratul nahl shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra Allah ne hore muku teku ko ba karan bane teku horewa ce ta Allah dan irin wanda ruwan nan ga bugawa shi na tashi wallahi su halaka kaba wani abu da amma Allah yake baka da maka kera jirgin ruwa jirgin ruwan ba kake fitar da safiyar da shi ba Allah ne yake hore iskan da yake zuwa yana dawo li ta'kulu minhu lahman tariyan Allah ya hore muku teku daga cikin abubuwan da Allah ya hore muku teku don ku samu ku ci lahman nama tsariyan ɗanye to sai malamai sun ce nan sifa da an ka kawo lama fumana an gane ko kaka ce to naman teku in ya bushe ba a ci an gane ko tun da Allah ya ce tariyar danye a'a naman kiyi ko ya bushe ana iya gasa shi ko a dafa a ci dalili kuma saboda nan Allah ya zance ni'imar da ya muna ne don haka in bayani ya zo ta fuskar ni'ima ba a ɗaukar mafhumul mukhalafa karkashin shi ba ka cewa to jama'a kenan nama wanda ba ɗanye ba nan na teku kada a ci a ko da ya bushe da a ci mun gane wannan da kyau kenan la mafhuma lissifa huna aya ta gaba sai aya ta 26 ko shafi na 300 da 40 da arba'in da biyar an gane ko inda Allah ya ce qad makara alladhina min qablihim ko waɗanda sun ka gabaci mutanen makka ko sun yi makirci wasu sun ka ce na maruzu ake nufi wannan wanda ya yi jayayya da annabi ibrahima duk da yake cikin qur'ani babu suna ne da maruzu cikin hadisi babu suna ne da maruzu kissoshi da suka ce suna ne da maruzu amma dai akwai sarkin da ya yi jayayya da annabi ibrahima wannan tabbata ne qur'ani ya faɗi shi Allah ce to qad makara alladina min qablihim wadanda sun ka gabaci mutanen makka sun yi makirci fa atallahu bunyanahum min alqawaid sai Allah ya zuma ginin su daga tushen shi an gane ko fa kharra alaihim as min fawqihim sai rufi ya fado musu ta saman su muna gane wa ma'ana Allah ya turo azaba wanda ta girgiza gidajen su gidajen sun ka fado wa atahumul azabu min haythu لا يشعرون عذاب تزوم سوتا إلا بسا ثمانين الإمام الإمام القصاب wanda ya mutu hijira tana da shekara 360 yace karkashin wannan aya dalilun ala ijazati ta'kid fil kalam ya halatta ayi ta'kidi a cikin magana kun san ana ta'kidi ko a ce wanga magana ta'kidi ta fasajadul malaikatu kulluhum ajma'una to kaga ai kulluhum da kuma ajma'una ai takidi na mala'iku sun yi sujada kulluhum gabaɗai ajma'una gabaɗaya ya zai takidi duk da kyau su malamai suka ce a'a duk da yake dai takidi na amma akwai banci kulluhum yana nuna gabaɗaya ajma'una kuma tare to shi imamu al-qassab yace ta'kidi a shari'a ya halatta a larabci ya halatta ni ad-dalili da yace dalilu ijazatu التأكيد في الكلام إذ السقف إن أنت روشكو لا يخر بايا فاطمة أن أدم إلا من فوق الإنسان سيتسمنك وقد أكده الله كما ترى الله يكرف فاشي kenan nan da Allah ce fa kharra alaihim as sai rufi ya kwado musu ai ko ba a ce min fawqihim ba an san ruhi ta sama da shi kwado to da Allah ce min fawqihim dan Allah maka ta'akidi kenan shi yasa suke ba da kissa wani balarabi wani mutum yake karatun qur'ani sai ce qad makara alladina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawa'il fa kharra alaihim as-saqfu min tahtihim sai balarabin ya ce to ni ba harrace qur'ani ba amma wata aya ba qur'ani ne ce don Allah bai cewa kharra alaihim as-saqfu min tahtihim ba yi da za a yi ko da an kari ba sai an ga fin fauƙi ba sai Allah ya kyauta aya ta gaba ta 63 ko shafi na 346 ita ce ayar da Allah ya ce tallahi ko Allah ya ce tallahi ina rantsuwa da kaina don Allah nan ba a ce Allah shi na rantsuwa tunda Allah shi ne Allah to tallahi Allah yana rantsuwa da kai shi Allah ya ce laqad arsalna ila umamin min qablik mun tura zuwa ga al'ummomin da sun ka gabace ka ma'ana mun tura annabawa an shafa mafulun biki لقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك من تورى النباوة زواج الأمم دا سنك دباتيكا فزين لهم الشيطان أعمالهم كو سي شيطان يقوى تامس أيوكا سكو الله تتو فهو وليهم اليوم شيني مجد انتلا مرنسو أيو قيامة كيني ولهم عذاب أليم كم سنة عذاب ميرددي الله كمون السيد إمام القصاب وانا أنا كنسى محمد بن علي القصاب ya mutu hijira tana da shekara 360 rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace karkashin wannan aya za a fitar da hukuncin dalilun ala anna al-mukhbira an nafsihi mutumin da yake bada labari game da shi ko kuma wanda yake bada labari labarin da ya shafe shi ja'izul lahu ya halatta gare shi an yukhbira bi lafzil ghaib ya bada labari da lafazin wanda babu shi nan kana bada labarin kanka gashi kana nan kuma sai ka bada shi kamar baka ne wala yukhbiru bi lafzil idafati ba zai bada labari ba da lafazi na idafa danganta abin zuwa gare shi nan idafa shi nan kamar ka bada labarin kamar kana nan li'annahu domin shi Allah jalla wa ala jalla ya daukaka ko wa ala kuma ya daukaka huwa Allah shi ne Allah ko faƙala ya ce tallahi kuna ji ko tallahi kagaran kamar Allah yana ba da labarin ne ina rantsuwa da Allah marmakon ya ce bi na rance da kai na ni Allah sai ce tallahi kaga wannan istinbabi ne ma'ana kai ma in kana da ba da labari kan kanka kana iya ka ba da labari kamar kana nan ko ba ka nan duka ja'iz ne yace dalili kuma Allah ya amfani da wannan usulubi a alqur'anance so nawa za ka karanta wannan aya in ba istinbafi aka maka da kai wannan hukunci aka kashe ta Allah ya kyauta aya ta gaba sai aya ta 80 da tara ita ta zo wurare daban-daban 63 64 68 69 waɗanda duk tare da juna suke 71 186 kidan sai mu koma 63 shafi na 63 wace aya ce inda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in ko ba mu bar komi ba face mun bayyana shi a cikin littafi ko ba kadan bane shi yasa malamai sun kai istinbatin cewa ala shumuliyatil qur'ani li kulli shay'in alqur'ani an gane ko ya kumshi komi za mu zo mu bayani kan wannan aya tunda Allah ya ce ba mu bar wani abu face mun yi bayanin shi a cikin ni a cikin alkur'ani to a cikin suratun namli aya ta 80 da tara mun kace ko inda Allah ce wagga ta cikin suratul an'am ce aya 38 inda Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in mun saka maka littafi yana bayanin dukkan komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin ko shi alkur'ani shiriya ne kuma rahama ne kuma bushara ne lil muslimin daga musulmi suna ji da kyau sai waɗansu ka ce to kenan komi alƙur'ani ya yi bayanin shi ƙarara a aya ta 64 an gane ko imamu sa'adi ya kawo wannan aya ka diba cikin tafsirin sa'adi wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in a shafi na 68 ko nan ma inda an ka ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in ko ba ka da bane kadiba cikin tafsiri na ibnu atiya ya kawo bayani karkashin wannan wannan ina ga ba abinda malamai da sun ka faɗa to sannan kadiba a cikin littafin ibnu al-jawzi na zadul masir inda anka ce likulli shay'in din nan shi ma ya kawo bayani dan kaga abinda malamai sun ka ce nan ina baka bayanin malamai ne kafin mu je inda zamu yin ta'aliki an gane ko sannan kuma imamu sa'adi da an ka ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in a aya ta 89 yayi bayanin abin da take nufi kadiba cikin tafsirin sa'adi ba da sharhin tsawaita bayani sai kuma shafi na 186 ko 186 inda an ka ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in an gane ko kinan qur'ani duk abin da ka sani na shari'a duk abin da yake na cikin musulunci ne ko yana da alaka da hadisi ko yana da alaka da shari'a ko ma yana da alaka da lugha to qur'ani ne tushen sa tunda shi tibyana ne li kulli shay to anan dole sai an yi bayani dan wuri da wanda ɗan qur'ani ne suka ladewa da Allah ya ce ma farradna fil kitabi min shay' jamhurin malamai su tafi cewa nan ba qur'ani ake magana ba ana magana ne kan lauhil mahfuz don ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalu babu wata dabba da take bisa doron ƙasa babu wani tsuntsu da yake fira da fikafikansa face al'ummomin ne gaban wato tamkakku sai Allah ce ma farradna fil kitabi min shay ba mu bar komi ba face mun rubuta shi cikin lauhil mahfuz abinda tsuntsu zai ci abinda halittu za su ci duk abin da zai kasance yana ta cikin lohi mahfuzu shi yasa malamai sun rinjayar da waccan aya ta cikin suratul an'am ni ake nufi da shi lauhil mahfuz don shi ma kitabun ne kamar yadda yace cikin suratul hud wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha sace kullun fi kitabin mubin kaga lauhil mahfuz ake nufi wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس سجمي إلا في كتاب مبين لوه المحفوظ أجبه ونجوانا نجو تو أما متفئة ودن سنك تفكيوا ما فرطنا في الكتاب من شيء قرآن أكيد فيه كنت ونفسره da kuma inda Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun sauka maka da alqur'ani yana bayanin komi to irin waɗannan ayoyi ne ɗan qur'ani da suka doka sun ce to ai Allah ya ce yayi bayanin komi a alqur'ani ko ba haka ba sai a ce a yayi bayanin komi a cikin alqur'ani ba ana nufin a fayyace ba waɗansu abubuwa qur'ani ya faɗe su ni ƙarara waɗansu kuma ya faɗe su ni a dunkule amma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abinda malamai sun kai istinbati ƙarƙashin nassoshi nan ne za a gano alƙur'ani yayi magana abin misali mu maido hankalinmu nan don wanga matsala tana da muhimmanci da kyau da ita ɗan ƙur'ani nan sai ce ai komai Allah ya bayani shi cikin littafi innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi an kace cikin littafi ai bayani dake sai mu ce to shikenan tunda an ce Allah ya bayanin komai a cikin littafi sai mu ce mu abinda muka tafi a kan shi shine wani abu Allah ya faɗe shi ƙarara wani kuma abu Allah ya faɗe shi a dunkule kaga yanzu misali sai mu ce to ku ƴan ƙur'ani yuna yaya ne hawan mota mota ina na Allah ya ce ka hau mota tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu mota zamanin sahabbai akwai mota akwai marsandi akwai pejo to ina ayat da ta ce ka hau mota kai dan qur'ani yura ina ayat da ta ce ka hau jirgi ka tai makka ina ayat da ta ce ka daura mantur agogo dan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu agogo sai a ce maka to qur'ani ya faɗi waɗansu abubuwa a fayyace ya faɗi waɗansu abubuwa min a dunkule kenan bayyanahu imma mujmal wato imma tallihan wa imma zahiran ko ya zamanto ishara ce zuwa gare shi ina ne zamu gane wato a hau jirgin sama tunda shi jirgin ruwa akwai shi qur'ani yayi bayanin wannan ko baka dan bane to shi jirgin sama ina an ka samu shi sai a ce Allah ya ce wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai wanda kuka iya amfani da shi. Ashe, bature da ya gano yadda ake hada ƙarfe da ƙarfe da alminiyon da roba su ba da ni, su ba da jirgin sama. Muna ji da kyau? Mu maido hankalinmu da kyau, wadda matsala duk wanda yake wasa da ita za a bata mai tunani ne. shi bature ba shi ya halicci karfe ba ba shi ya halicci roba ba ba shi ya halicci iska ba ba shi ya halicci duk abin da ya kera jirgin su ba a'a abin da Allah ya halatta na ya halitta ya hada sai ya yi jirgin sama mun gane wannan mun gane ko mun gane ba to wannan na farko kenan kuma Allah ya ce ya hore muna to tunda an hore muna jirgin sama shi na daga cikin abin da Allah ya hore mu dan adam shi yasa Allah ya ce mi wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah zai halitta abin da baku sani ba ma ismul mawsul ce tufidul umum tana nufin duk abin da baku sani ba zuwa gaba Allah zai iya kawo shi hadisi cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tutrakanna al-khilaf za a bar hawan raqumma a loku wani zamani zai zo wanda za a daina hawan raƙumma ba yana nufin a daina hawan raƙumma kwata-kwata ba a'a za a samu waɗansu ababen hawa waɗanda za su sa in ba wanda yake rayuwa a cikin sahara ba galibin mutane za su daina balaguro akan raƙumi da doki da jaki ga zamanin kwanzu to wani sai ce a'a ai an ce wa ya khluqu ma la ta'lamuna Allah yana halittawa ai shi bature an kaci shi yayi jirgin sama sai a ce a'a Allah yana danganta abu zuwa gare shi don shi ya bada ilimin yin abin Allah ce wa laqad karramna bani adama mun girmama ƴan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun dauke su bisa ƙasa kuma mun dauke su a saman teku Allah ne yake ɗaukar mutane ko jirgin ruwa jirgin ruwa wa ya bada ilimin yin jirgin ruwa to kiran Allah ne ya dauke su muna ganewa sannan shi bature da yayi jirgin sama in tabe kwaikwayo na yayi shi wa da an kace na'ura mai kwakwalwa kwamfuta dan adam Allah ya ba kwakwalwar daga aiki ita ma sai bature ya danyi kwaikwayo mota sai da bature ya ga doki sannan yayi motar shiga sai da bature ya ga an yi raƙumi mai ɗaukar kaya sai ya yi babban mota mai ɗaukar kaya sai da Allah ya maɗan adam ido sai bature ya gane idon nan suna buƙatar mi glass ko ver da faransanci sai ya yi mishi su shi kan shi jirgin sama kwaikwayon halitta Allah ne sai da bature ya ga tsuntsu ya tashi ya yi sama kaga an kace mi jirgi mai saukan mi angullu kaga angullu ai tsuntsu ne sannan akwai jirgi mai tashi to shi wannan jirgin saman kwaikwayon halitta Allah amma shi ba wai irin yadda yake ba ma'ana ba halitta ba ne amma kere-kere ne ba sani kuma na fahimta ta ba alam yaro ila tsairi musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah ko ba karan bane cikin kuma suratul mulk awalam yaro ila tsairi faqahum safatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa rahman innahu bi kulli shay'in basir waccan ta farko tana cikin suratul nahl menene sunan jirgi da faransanci ya kice ma jirgi da faransai da faransai ha avion menene ma'ana avion jirgi shikenan ha um tashi eh aha yawa avion a tana nufin apare na'ura v tana nufin volan mai tashi ta yi hira ka san vole swata vole kuma hira vion i imitan mai kwaikwayo ozuwazo game da tsuntsu mai hira natural wanda Allah halitta a ɗabi'ar shi haka shiki na'ura mai kwaikwayon tsuntsu wanda ke tashi sama to sai ka zama yi wasa da hankalinka mun gane ko mun gane ba abdulmumuni diyof wani babban masani na kimiyya na ƙasar nijar ya gano yadda ake amfani da hasken rana don a samu wutar lantarki solar system ko system solar ai Allah ne ya ce huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah ne ya sanya rana ta zama to mai haske diya haske wanda akwai sinadari cikin shi daga nan na ya gane ashe hasken rana akwai sinadarin wutar lantarki ya amfani da shi ya hido ya hido wutar lantarki to shikenan kenan qur'ani Allah ya ce ya hore muna mu yi amfani da abin da ke cikin sama da kasai kenan duk abin da bature zai gano da nan har duniya ta tashi har ai kiyama in dai yana da amfani Allah ce ya hore muna ya hore ya hore ya hore ya hore wannan kalmar ta gabe komi da komi kai wani irin mutum ne duk amfanin da za a gano ga wata dabba Allah ya faɗe shi domin Allah ya ce walakum fiha manafi'u kuna da amfani da kuke yi da dabbobi to amfani ku ci amfani ne ko ba karamba ne ku sha nono amfani ne ku yi takalmi da fatar amfani ne ku yi sutura da fatar ta amfani ne ku yi wani bincike ku gano naman ta yana da amfani kaza a likitance ku gano fitsarin ta yana da amfani kaza ku gano ana iya amfani da sashen jikinta duk haƙƙiyama ta tsayu manafi' manafi' manafi' manafi' manafi' manafi' shi yasa qur'ani ya faɗi waɗansu abubuwa a dunkule ya faɗi waɗansu abubuwa a fayyace to waɗannan da ya faɗa a dunkule akwai inda ake komawa a gano su wani mutum ake bada labari imamul qurtubi ne ya kawo hikayat yazo iske wani malami yace akar bakallahu an ce qur'ani yayi bayanin komi da kullu sanzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay yace to akar bakallahu wai cikin qur'ani kakana aka burudi burudi ko mu ce biredi wai kakana ina na Allah ce ga wanda za a yi ai burudi ko ba garan bane sai imamul qurtubi yace mishi to yanzu abinda za a yi ka san masu yin biredi ya ce awo ya ce je ka tambaye su yadda ake yi sai ka zo in baka amsa ya je tambaye su ya ake yin burodi suka nuna mai ababa kaza da kaza da kaza da kaza a yi alhaji sun kai bayani kaf sai ya tawo wajen imam ya tawo wajen malami ya ce ma wannan malamin sun da shi imam al-qurtubi labari ne ke basuwa mi suka gaya maka ya ce sun ce da kaza da kaza da kaza ake hadawa sai a yi biredi sai ya ce to Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ka tambayi ma abuta sani in baka da sani kenan duk abin da baka sani ba to ka tambayi masana in sun ka baka amsa qur'ani yayi bayanin wannan sai ka san sakari wani ya tushi da son shi wasa da hankalinka shi yasa da an ka ce qur'ani yayi bayanin komi yan qur'aniyuna ba su iya bayanin sallah da zakka da aikin haji a alqur'ani da an ka ce yayi bayanin komi ai Allah ne ya ce ma annabi kayi bayanin alqur'ani abinda bai zo karara ba sai kayi bayanin shi وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم shin mun gane kuma mu gane to da haka wannan aya tana da hatsari ku yi hattara ga azo a ce muku ai qur'ani yayi bayanin komi a in an ka ce yayi bayanin komi wani lokaci ana nufin yayi bayanin shi ba kai tsaye ba a'a yayi bayanin shi ta fuskar akwai yadda za a yi a samu abinda qur'ani ya ishara zuwa gare shi wani sai ce aikin ƙur'ani babu inda Allah ya ce ga yadda za a ɗaukar ma'aikata na ƙasa kaji sakarci annabi yusuf ya ce mi ƙala ja'alni ala khaza'inil abd ya ce mi inni hafizun ali ka sanya ni ni mai kula game da taska arzikin ƙasa ni hafizun mai kiyayewa ne ban barin a taɓa dukiyar jama'a kuma ni ban taɓawa alimun kuma ni mai ilimi na ga yadda ake tafiyar da wannan abin ashe duk ma'aikatu na ƙasa ba na Nijar ba ba na Najeriya ba na duk duniya abin da ake bukata mutumin da ya zama to yana da ilimi akan wannan bangare kuma amintacce na ba zai dauka ba zai bari wani ya dauka ba Qur'ani ya yi don cin kiritar na ma'aikata kai ne abba ka sani ba Allah ya kyauta mu bar wannan aya haka nan sai mu je aya ta 96 ko shafi na 82 shafi na 82 ko wace aya ce inda Allah ce mi ma indakum yanfadu ko wa ma inda Allah ba abinda yake wajen kushi yake karewa amma abinda yake wajen Allah ba ya karewa Allah da adda kun fa yakun wala najziyanna alladhina sabaru Allah ce za mu sakan kama waɗanda suka yi hakuri ajrahum ladasu bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyawun abin da sun kasance suna aikatawa shi yasa sai wadansu malamai suka ce to nan fi'ilal mubahi hasan in mutun ya aikata abin da yake halal kamar cin tuwo kamar shan ruwa to hasanun abu ne mai kyau to kenan sai ya zama to kenan in ka aikata mai kyau baka da lada an gane ko domin wajibi ahsanu min al-mandubi ko ba ka da bane wajibi abinda Allah wajabta ma ai yafi kyawu a shar'anci daga abinda yake matsayin mandubi mustahab wal mandubu shi ko abinda shari'a ta so ka aikata ba ta wajabta ma ba ahsanu min al mubah shi yahi mubah sai sun kace to kenan ranar tashin alkiyama Allah zai saka ka ba da abinda ka aikata na ni na wajibi da kuma abinda yake na mi mubah eh, mandubi amma shi al mubahu baka da lana kan shi don shi mubahun ba ya yi wani abu zama kyawu tun da an ce wala najdi yannal ladina sabaru ajrahum sakini bi ahsani ma kanu ya'maluna kaga alwajibu ahsanu min almandub wal mandubu ahsanu min almubah shi ko mubahu bai yi wani abu ba don haka mubahun baka da lada akan shi abinda mustawa tarfaini in kai baka da lada in baka yi ba baka da lada kamar shan ruwa kamar cin abinci muna ganewa kenan da wannan aya sun ka kafa hujja sannan wannan ayar ta zo a ina a shafi na ɗari da saba'in da shidda akwai sauran bayani ko ba ɗari da saba'in da shidda ba ne ɗari da saba'in da shidda da Allah ce ma inda kum yanfadu وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سيسون كتشتو كنن شي المباح في قسم الحسن كنن شي مباح أنا تشتكين أبو ميكيو تند الله ياتي بأحسن ما كانوا يعملون شي كما المباح أحسن المباح حسن والمندوب أحسن منه kenan mutum bai da lada in ya aikata mubahun ko ba haka nan bane to sai malamai suka ce intabih shi al-mubahu abinda aka ce ma mubahu abinda shari'a ba ta wajabta ba ba ko ba gani ba kun ba ta tilasta ka ba kamar cin tuwo ba ce dole sai ka ci to ba Allah da ya ce wa kulu washrabu ko ba kana bane to sai malamai sun ka ce shi mubahu yana iya zama tuwa wajibi idan kana jin yunwa ya kai inda in baka ci tuwo ba za ka mutu cin tuwo mubahun na amma yanzu saboda ka kai halin lalura ya zama ya zan wajibi sannan malamai sun ka ce shi mubahun duk abinda Allah ya halatta ma yana iya komawa ibada tunda a matsayin al'adar dan adam da musulmi da kafiri kowa na bukatar abinci da musulmi da kafiri kowa na jin kishirwa kenan cin abinci da shan ruwa ai da musulmi da kafiri kowa yana ya shafe shi to amma musulmi in ya sha ruwa dan saboda kawai yana jin kishirwa ko ya ci abinci saboda yana jin bai da lada amma idan niyyar shi ta koma don neman taimako ga Allah ya bauta ma Allah to Allah zai bashi lada misali kwana ai dole na ko kana so ko baka so sai kai kwana ko to sai kace bari in kwanta dan in samu in tashi da daddare in yi nafila to ko ka tashi ko baka tashi ba wannan baccin ka ba dai Allah zai baka lada kace bari in ci abincin nan don ya taimaka min in nemi halal bari in ci abincin nan don ya taimaka mini in yi sallah bari in ci abincin nan don ya taimaka mini yi jihadi ka samu lada idan ka sadu da iyalinka don ɗai saboda kana jin shawa baka da lada in ka sadu da iyalinka don saboda Allah ne yace ka kame kanka to kana da lada Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yace ahlul yaqdati adatuhum ibadat wa ahlul ghaflati ibadatuhum adat ahlul yaqza mutanen da affalke ma'ana waɗanda sun san abin da suke yi adatuhum ibadat al'ada suma matsayin ibada take domin ci al'ada ne dan adam zai ci amma sai su yi niyya wannan abincin zan ci shi ne don ya taimaka min in ci gaba da ibada Allah duk loma akwai lada kaya ya kawo mata shi abinci a'a Allah ne ya dora min in ciyar da su sai shi tuna wannan wajibi sai Allah ya bashi lada zan yi bacci don ya taimaka min in tashi in bauta ma Allah sai ya samu lada wa ahlul ghaflati su ko rabkanannun mutane ibadatuhum adat ibada su ma al'ada ce an yi kiran sallah ya ga uwa sai da uba ne na Allah su yi sallah shi ma zai Allah yi sallah Allahu akbar liman yace Allahu akbar zabi Allahu akbar rabbana wa lakal hamdu an sallame ya sallame ya kashi haka na ni ga adayi ba wai ya dauki abin matsayin ibada an haɗe ko ba haɗe an wani shi yasa in kana son lada ta yi ma yawa ka samu lada mai yawa ranar tashin alkiyama to shi ne ka yi ƙoƙari muna ji ko ya zamanto duk abin da za ka yi ka halarto da niyya ka yi niyyar wannan abin da ya yi shi don Allah ne kumurce ni sai Allah shi ba ka lada to mun ji wannan to da haka ne mubahun zai shiga cikin cikin abubuwa masu kyau Allah ya biya ka shi yasa ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sunan Tirmidhi in manta ba yake cewa duk wanda ya aikata wani aikin alkhairi kai yi burin inda ma Allah ya baka irin abin da Allah ya bashi kai ma sai ka aikata irin wanda to Allah zai baka lafiya wani mutum ya gina wani masallaci wannan masallacin masallaci ne mai girma sai ka ga wannan masallacin sai ka ce ma inda ma Allah zai bani kuɗi in gina irin wannan masallacin kuma kai yi farin ciki kace masha Allah an samu waɗanda sun kai musulunci aiki sun ka taimaka Allah ya waita irin waɗannan mutane cikin al'ummar musulmi sai Allah ya baka lada amma shedan sai zai ce maka a'a in wani gina masallaci ce sai an diba masallaci yayi ƙasa da sama sai wani ce to mun san dai ba sai inda aka samu kuɗin nan wat tambayka ai Allah shi sai inda aka samu kuɗin kai na zaka ba da kuɗi babu aikin da za a yi na alkhairi kai sai ka kushe in wani na karatun Qur'ani sai ce kai mure shi akwai dadi amma dai ba mu sani balle ko don Allah yake karatu Allah ya kyauta to sai mu je aya ta gaba ko cikin suratul nahl eh ban ji ba mandubi na'am eh misali eh eh mandubi abinda ba a wajen fama ba yanzu misali abinda ake cima mandubi ai ko cikin sallah akwai mandubi mustahabbi da ake cima mandubi an gane ko misali cikin sallah ai akwai abinda ba wajibi na to ai wannan matsayin mandubi yake don abinda ba farilla bane sai a ce ai mandubi ne mustahabbi ne in ka ga dama in ka yi shi an so za a baka lada in kuma ka bar shi to ba ba za a yi maka ukuba ba amma ba za a baka lada ba ban sani ko fahimta ba eh wannan shine ai mandubi yana da misallai masu misali ka yafi mu mutum bashi yafi mu mutum bashi ai ba ce dole da ba amma in kai yafi mu kuma Allah zai baka lada suratul nahl ta kare ko to tunda isra'i ce bari mu dauki ko da wuri biyu ko uku in so daga nan sai a dakata saboda lokaci ya matso har zuwa gobe in Allah ya kamar tun daga alamu gobe dai karatu zai kai karshe in Allah ya san wanda ya samu dama ya zo a kare da shi in Allah ya kai mu nan to suratul isra'i aya ta nawa 15 shafi na 300 da 41 341 da daya wacce mas'ala malamin sun kai istinbat shine inda Allah subhanahu wataala ya ce mi wa ma من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ستمين ولا تزر وازرة وزر أخرى ستمين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما لما اهتدى ما سجي استنباطي كركشن ونا آية إمام الشاطبي wanda ya mutu hijira tana da shekara 790 Imam Shatibi na shari'a ba wancan na qira'at ba shi wancan ya mutu hijira tana da shekara 500 da da 550 ne na ganin ko da 90 ne an gane ko yace fajarat adatuhu fi khalqihi al'ada Allah ta gaba ta gudana a cikin halittunsa annahu la yu'akhidhu Allah ba zai kama mutum ba bil mukhalafati in ya saba mishi illa ba'da irsalir rusul sai Allah ya turo mai manzo da wannan ayoyin na malamai sun kace ahlul fatra su ba a cewa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna mutanen da wani annabi ya gabace su an gane ko yan mutu ba su samu wani wa'azi ba ba su samu wani sako na Allah ba sannan kuma bayan su mutu sai wani annabi ya bayyana bayan shi to sai shi ma ahadul fatra to su wadannan ba a ce musu yan mutu ba a ce musu yan aljanna muna ganewa sai in an samu nassi ingantacce wanda ya tabbatar da haka sai malamai suka ce kamar misali mutanen makka da sun ka mutu akan shirka kahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ahlul fatra ake kiran su mun gane domin Allah ya ce li tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun so su waɗannan mutanen wasu sun ce ƴan mutane wasu ma sun ce ƴan aljanna ne amma abinda an ka ɗauka hadisai in ka diba cikin tafsiri na ibnu kathir ka diba cikin tafsiri na ibnu kathir karkashin wannan aya wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula da kuma abin nan mawsu'atut tafsir bil ma'fu ranar tashin alkiyama Allah zai kunna wuta idan aka kunna wuta sai Allah ya ce waɗannan mutane su je su shiga wanda ya shige ta to aljanna zai ji wanda bai shiga ba wuta zai ji dalili wanda ya shige ta ko a nan duniya yi ma Allah biyayya akwai mu ya bi umarnin Allah wanda ya kiya kuma dama an shiga wuta kamar misali kuma ibadar da muke yi yanzu akwai wahala to kaga wanda ya shiga tun a nan duniya ma inda manzo ya ishe shi da zai shi wanda kuma ya ki shiga kenan ya bijire ma Allah to su haka za a yi musu muna ganewa saboda mi saboda su a nan duniya wani annabi bai same su ba sun mutu da'awa ba ta zo musu ba to ya za a yi da su kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibina hammi hatta da ba'atha rasula to wannan shine zance mafi inganci game da ahlul fatra wasu sun ce a'a ai hankali ya isa ka gane ai akwai Allah don haka tunda musu bauta ba Allah ba wuta za su sun kai shirka sai an ce a'a Allah ya bai ce ba wa ma kunna mu'adhibina hatta nursila uqula Allah ce wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'atha rasula kuma dukkan ƴan wuta idan kiyama ta tsayu sai an tambaye su kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir to da wannan ne zaka fita cikin matsala ta ahlul fatr ba sani ko mun fahimta ba to sai ni sai aya ta 20 da uku ko ta zo a shafi na 200 da tis'in da uku da shafi na ɗari uku da takwas da tara to bari mu je ɗari biyu da tis'in da uku ɗari biyu da tis'in da uku a cikin wannan littafi na manhajar istinbat ɗari biyu da tis'in da uku ne ne yake faruwa yawwa eh inda Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ستمي فلا تقل لهما أف يوا كذا كتي مسو أف سيما لما يسون كتي تو مفهوم الموافقة الأعلى تند الله يتي كد كتي ما إيايان كتير كوتر تو إن كب بجيسو ياتي زما حرام domin cewa tir ko car bai kai munin bugu ba ko ka kada ce su mun ji wannan ko to shine sun ka kawo a shafi na 308 ko ba karan bane yawwa inda Allah ce fala ta kulluhuma uffin sun kace sunan shi mafhumul muwafaqa al-awlawi domin cewa uffin bai kai ba ka dake su muni kenan za a fahimci haramcin bugun iyaye ta karkashin da Allah ce fala ta kulluhuma uffin in hayya ce kakka ce musu uffin to in ka dake su wannan eh balle bugu balle tana bugu ina fata an fahimta to shafi na 300 da tara wanda sai suka ce ana kiran shi dalalatul nass fala taqul lahumu uffin dalalatul nass ne bil mantuqi domin karada Allah ce fala taqul lahumu uffin sannan kuma ya haramta ka buge su bi wato bi bi dalalatul mafhum saboda shi wannan fahimtar shi mun kai ba nasu ya kawo shi karara sai mu dauki aya ta nawa ta 30 da ita ce za mu dauka sai mu dakatar da karatu 322 tunda lokaci ya matso sai mu tsaya bakin nan gobe in Allah ya kai mu da insha Allah ta'ala za mu kai karshen darasi kuma za mu biki daura 322 go ya wuba finali eh wala taqrabu zina ko a'a wala taqtulu awladakum wala taqtulu awladakum khashyata imlaq bai ce ayata 31 ba ku diba mu khashyata imlaq kullun kai aya ta 32 wato ta gaba kake dubawa khashyata imlaq ko kakku kashe ƴaƴanku yau don tsoron talauci mun gane ko to wannan malamai sun kace shi khashyata imlaq ba mafhumu gare shi bai halatta baka kashe danka ba don baka jin tsoron talauci mai kuɗi kawai sai ya dauko takobi shi kashe ɗan sai a ce lahiya ce a Allah ya ce kakko kashe su don jin tsoron talauci to ni ba da jin tsoron talauci ba haka ake nufi ba gigitacce nan la mafhuma lahu nan da yace kashe ta imlaq saboda can da larabawa suna da wannan al'ada mutum da hali amma sai ya ce bai son ya haihu ko ko ya kama ya mace ya turbude ta da ranta don jin tsoron talauci ko ko don jin tsoron garta dauko mai magana to sai Allah ce kakku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci shi yasa ma a lokacin da muke bayani a kwanakin baya mun ka ce balaga ta Qur'ani waɗannan ayoyin iri biyu ne a cikin cikin Qur'ani akwai ta suratul an'am akwai cikin suratul isra'i ta cikin suratul isra'i wala taqtulu awladakum khashyata imlaq ta cikin suratul an'am wala taqtulu auladakum min imlaq to kaga mai hadda alqur'ani min imlaq yana cikin an'ami khashiyata imlaq yana cikin isra to kuma anan min imlaq ba guda bane kakku kashe ƴaƴanku saboda talauci ya sabko muku kakku kashe ƴaƴanku danjin tsoron talauci kaga wanda talauci ya sabko mai talaka ne danjin tsoron talauci mai kuɗi ne amma gaba ne yake tsoro to duka Allah ya hana to amma ka dibi balaga ta alqur'ani can cikin suratul an'ami da yace wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talaucin da ya zo ya sauko muku sai ya ce nahnu narzuqukum wa iyahu ku da talaucin ya sauko ba mu muke ciyar da ku da su amma a cikin suratul isra'i da ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kar ku kashe ‘ya'yanku don jin tsoron talauci sai ce nahnu narzuku hum tatami wa iyakum mu muke arzita su su da kuke jin tsoron kuke ma jin tsoron talauci wa iyakum kuma muke arzita ku kurke da ke da wadata kowanne sai ya gabatar da wani a wani wuri akan wani domin in kai talaucin ya sab kuma kai da ako ba sai an ka fara da kai kai da adda talaucin kai da kasan matsalar talaucin mu muke arzita ka kuma mu muke arzita su nan kuma kai mawadaci mai jin tsoron talaucin to su ƴaƴan da ba su zo ba mu za mu arzita su kuma mu muke arzita ka muka baka arziki don me kake jin tsoron talaucin ka ji balaga ta alqur'ani to ƴan uwa saboda lokaci ya matso insha Allah ta'ala nan za mu dakanta sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddar muna cikin masu rayuwa in Allah ya so za mu zo mu kai ƙarshen wannan daura bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama tole dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh